وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد زام تشكر سينا أشرون دهوتكم cikin sahih muslim rahmatullah sahih al-imam muslim rahmatullah alayh zam tashi babu wa'id man ittaqa haqqan ri'in muslim haqqa muslimin fi yaminin fajiratin bin nar babin narko akan wanda ya kwaci haƙƙin musulmi da rantsuwa wadda take ta ƙarya na rigirgi masa narko da wuta binnar ɗin muta'allim bi wa'id wa'id binnar kun ga wa'ina da ahadithul wa'id da yake kawo su saboda suna da alaƙa da masu a cikin kitabul iman saboda suna da alaƙa da matsalar iman a tsakanin almurji'a ta kunshi raddi akan murji'a da raddi akan al-mu'tazila na'am
قال حدثنا يحيى بن ايوب يحيى ابن أيوب القافقي نعم وعلي بن حجر جميعا نعم.
عن اسماعيل بن جعفر المدني نعم قال ابن عمرو حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرنا العلاء وهو بن عبد الرحمن مولى الفرقاء عن معلي بن كعب نعم معبد معبد بيقول بن كعب السلمي السلمي السلمي نعم.
عن اخيه عن اخيه عبد الله بن كعب A- a- السلمي نسبة إلى بنو سلمة نعم saboda haka nisbar mashhura shine salami amma waɗansu suna yin nisbata da asalimi asalimi daga bani salima ne Mm.
عن ابي امامه abu umama anan ba abu umama talbahili ba ne su dai ibn ajila wannan abu umama alharifi iyas ibn tha'alaba al'ansari iyas ibn tha'alaba waɗansu sun ce ya mutu bayan yakin ohud saboda kaga ya zama to hadisi ne mursal kenan inda ya haka ne To wanda yake kaga attabi'i yana riwaya daga wanda ya mutu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba zai yi ba to amma wannan riwayar tarihi saboda haka kafin a yi nakadin sahih muslim da shi sai an samu riwaya ingantatta da ta tabbatar da mutuwar din a cikin ga- rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to balantara hadisin da zai zo daga baya ya yi raddi akan wannan tunda ya ce anna aba umama ta harithi haddathahu saboda haka ka shi yasa kun ga siyatus sama suke da muhimmanci don wani lokaci sigatus sama tana hukunta a tana hukunta hukunci akan tabbatar hadisi ko rashin tabbatarsa zaga abin da ya kawar da wannan illar kawai wannan cewa haddasa hu
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من اقتضى حق امرئ مسلم wanda ya kwace haƙƙin mutum musulmi da da- da rantsuwarsa فقد اوجب الله له النار Allah ya wajabta wuta a gare shi وحرم عليه الجنه ya haramta aljanna a gare shi ma'anar aujaba ya wajabta masa wuta inista halla ko kuma wannan shine wa'id din wato abu yayi abin da yake Allah ya wajabta masa wuta amma kasancewar kuma Allah zai iya gafarta masa wannan dama wannan ya jusu wa'id ba dole ne ai tafkirin sa ba wa harrama alaihi aljanna ya haramta masa aljanna ai tare da wanda za su shiga awwal wahla farkon masu shigarta tare da alfahari فقال له الرجل sai wani mutum ya ce masa وان كان شان يسير يا رسول الله ko da wani abu ne kaɗan ya rasulallah قال وان قضيب من أعراض.
ƙala wa in ƙaziban min har- min ara ko da itace ne na aswaki na ara alƙazib ɗan itace ƙanƙani wanda ake wanda a, ake yin aswaki da shi ara ko ita ce bishiyar da ake goge baki da ita da ake yin aswaki da ita bishiya ce wata tana da yawa a cikin hijaz to wa in qadiban min araq ay wa in iqtata'a qadiban min araq shine ana ana taqdirin fi'li a ya zamanto qadib din ya zamanto maf'ulun bihi li fi'lin mahdhuf ko kuma ka qaddara kana wa in kana al-muqtata qadiban min araq sai ya zamanto khabar kana ne a a wata riwaya yazo wa in qadib wa in qadibun min araq wa in qadibun min araq da rafa shi kuma kaga sai ya yi takdirin cewa an shafe khabar ɗin ko kuma an shafe al-mubtada na'am قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه نعم.
وإسحاق بن ابراهيم نعم.
وأبو الحنظلي.
جميعا na'am عن ابي اسامه abu usama shine ake ce muhammad ibn usama al-kufi عن الوليد بن كثير na'am عن محمد بن كعب انه سمع اخاه عبد الله بن كعب wannan riwayar ta bayyana cewa kaga abdullahi ibn ka'ab da muhammad ibn ka'ab dan yan uwa ne saboda haka a ciki akwai latifa ta isna shine riwayatul akhi an akhi na'am يحدث ان ابا امامه الحارثي حدثه to kaga wannan shine ya sarraha al-alliqa da tahdid haddathahu ya gaya masa hadisi kaga ko wancan aibil an ana ne ko na'am انه سمع رسول الله صلى الله عليه Im- وسلم imam ahmad yana cewa yana ce imam ahmad yana ɗaya daga cikin abin da ya sa yakan yabi a a daga cikin ruwa ina jin affan ne ibn muslim as-saffa ya ce ya ga littafin sa ko shi ko a a abul walid hisham ibn abdul malik al-tayalis cewa yana inaya da ta- da bayanin alfadus ta al- alfadus sama yana yana kula da wannan ba duk ruwa ne suke ba waɗansu kawai don kansu shiga cikin waham sai kawai su kawo an'ana sun huta to amma wanda suke kula da siyar da sama kamar yadda musulmi yake yi to ya kunshi fa'ida mai girma yanzu kaga wannan inda ba don wannan tasirihin ba da shi kenan sai a hukunci da hadisin da cewa wani ya daga cikin hadisai masu illa da musulmi ya kawo a cikin sahih ɗinsu na'am
قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه na'am حدثنا وكيع wakiya ibn al-jarrah حا wa hawwala sanad na'am حدثنا ابن نمير ibn numayr muhammad ibn abdullahi ibn numayr ko قال حدثنا ابو معاويه abu mu'awiya shine muhammad ibn khazim al-dharir وكيع da wake حا ya sake hawwala isnadin وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحمد لله shine ibn rahuya واللفظ له wannan to kaga ya kawo wannan a cikin dukkan asani dinnan guda uku na karshen shine lafazin da ya siya dinsa
قال اخبرنا وكيع na'am قال حدثنا الاعمش عن ابي وائل an abi wa'il shaqiq ibn salama عن عبد الله daga abdullahi shine ibn mas'ud عن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال من حلف على يمين عن يمين صبر wanda duk ya rantsuwa akan wato wanda duk ya rantse akan rantsuwa ta tsiye kai mutum ya tsiye kansa ce ya sai yayi kuma ya tsare kansa a kai cewar idan ba idan ba rantsaro ba abin da zai fitar da shi
يقتضي wato ba yaminu sabr lazima ce ai masbur wato wanda ai- a- ana ce mata yaminu sabr ma'ana yaminu habsin ya tsare ya tsare ransa a kansa sai yayi ne sannan zai fita to duk wanda yayi wannan rantsuwar hmm, yaqtati'u biha malam ri'in muslim dan ya kwace da wannan rantsuwar dukiyar mutum musulmi وهو من افواجه ko alhali shi mai ƙaryaci ne a cikin wannan rantsuwar لقي الله وهو عليه zai haɗu da Allah wa huwa alaihi rabban alhali Allah yana fushi da shi قال فدخل اشعث بن قيس yace sai Ash'ath ibn Qais ya shigo فقال ما يحدث sai yace mai Abu Abdurrahman yake gaya muku قالوا كذا وكذا suka ce kaza da kaza قال صدق ابو عبد الرحمن yace Abu Abdurrahman yayi gaskiya في نظر- fiya nazalat akaina wannan hadisar ta ta sauka قال dan a- a a cikin riwayar a- a- kamar yadda ta zo a cikin Bukhari a tafsirin innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah shine ibn mas'ud da ya karanta ayar sai ya kawo wannan hadisi to saboda haka ma'anar fiya nazalat ay al-aya ba wai hadisa din ba aya din ce ta sauka akai amma bai ishara ga ayar ba amma haka ba zai wani in ya dauka in yace zai kawai wannan hadisin ya sani sai ya ce yana buka wato wa hadisar a kansa ta sauka amma bi jam'i tur sai ya bayyana kan cewa ai wannan bayanin sababin nuzul ne na wancan ayar ta surat ali imran na'am قال بيني وبين رجل اخر في اليمن ya ce akwai wata akwai wata ƙasa da ta kasance tsaka- a a yaman da ta kasance tsaka a rigima ta kasance tsakanina da wani mutum فخاصمته الى الى النبي صلى sai na kai shi ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam الله عليه وسلم فقال هل لك بيني ya ce kana da shaida فقلت لا ya ce ba ni da shaida قال فيمينه to rantsuwarsa ta tabbata a kanka قلت اذا a afon rantsuwar a rantsuwarsa ita za ta kubutar da ita za ta tabbatar da haƙƙi
قلت إذا يحلف sai na ce to in haka ne ai zai sai ya rantsa ya rasulullah قال رسول الله sai صلى الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce عليه وسلم إن ذلك yayin da ya zo zai rantse من حلف على يمين صدره wanda duk ya rantsuwa akan rantsuwa wadda take wadda ake- a- ake tsare shi a kanta يقتطع بها مال امرئ مسلم da zai yan- da zai kwace dukiyar musulmi da ita da zai dauke ya yanke dukiyar musulmi da ita وفيها فاجر alhali shi makaryaci ne a cikin wannan rantsuwar لقي الله وهو عليه zai hadu da Allah wa huwa alaihi ghadban alhali yana fushi da shi fa nazalat إن الذين يشترون بعهد الله الثمن وأيمانهم zamanan qalilan ila akhir al-aya to nan sai ishara ga ayar a karshen hadisi Eh, wannan kun- wannan a duk a hadithul wa'id ne amma za su sa- za a sake maimaita su a can kitabul ahkam wajen hukun wajen alƙalanci Ah, wannan mutum ne suke rigima akan ƙasa ƙasar tana hannun abokin rigimarsa sai ya je ya kai ƙara wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa filinsa a- a gonarsa tana hannun wancan mutum amma ba a hannunsa tafi amma kuma gonarsa ce ya ce kana da shaida ya ce ba shi da shaida ya ce to shi kenan sai ya rantse tunda al-yaminu alal mudda'a alayhi al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara to amma ba ko yaushe ne ake fuskantar da rantsuwa akan wanda ya yi inkari sai idan tuhumar tana da ƙarfi sai idan tuhumar tana da ƙarfi amma haka kawai kana cikin tafiya da motarka sai kawai wani ya zo ya ce mota ta ce sai a ce ka kawo shaida ya aka ce masa ya kawo shaida cewa ba motar cewa motar sa ce ce ba shi da shaida to sai kawai kana cikin tafiya sai a zo a ce ka rantsa Eh? sai kawai a zo a ce ka rantsi ko to sai an tab sai akwai hulɗa akwai hulɗa sannan kuma akwai tuhuma mai karfi a kai amma kamar wanda aka san mutum salihi ne ba wasu da rigima ko da akwai hulɗa kawai ka zo ka ce a, abin da yake a, shaidar hannu abin da yake hannunsa ka ce naka ne ba ka da shaida kuma ka ce sai an je an sa shi yaransa ha kawai ba za a zo a ɗora masa mutuwa ba in haka ne ai fauda za a samu
to arkan samun irin abin da ke faruwa yanzu ko ɗan siyasa ko wani abin su ba wani ɗan kasuwa kuɗaɗen su Mm, shi ke nan ya- ya kuma ba wani documentation mm,
shi ke nan sai bayan wata ya mutu su magada sai wanda kawai zai ce a yi kuɗin sa ne mm, kamar yadda ta faru da waɗansu ta gida mm. in ba su da shai- in ba su da shaida nan wajen dole sai ya yi rantsuwa tunda musamman an tabbatar da alaƙa tsakaninsu sai ya rantsuwa cewa ba kuɗinsu ba ne to shi mai shi mai da'awa ne ba ba mai gida zai kawo shi Ah.
mai da'awa ne a yakan su magada su magada suna da awar cewa wanda ya mutu ya ba da kuɗi a'a oho shi wanda ya ba da kuɗin eh ya ba ubansu ya ba wa ubansu to saboda haka kudi yana hannunsu yana hannunsu Mm. saboda haka yana cikin gado shi ko bayan eh kudi yana cikin gado sai wanda ya bada kudi ya zo ya ce shi ne ya bada kudi ya ce ina shai aka ce ba ɗaya kuma ba shi da shaida ba shi da shaida a kan wannan to in ba shi da shaida a kan in an tabbatar da hulɗa sai su yi rantsuwa a kan cewa su ba su san cewa ya bada wani kudi ba in suka yi rantsuwa shi kenan kudi nasu tunda shi ne ya saki ne ya sa bai bai kawo shaida ba shi ne ya tafri amma sai ya yi rantsuwa sai sun yi rantsuwa sai sun yi rantsuwa a cikin wannan na'am ce malam amma a ce su rantsuwa tun da ba ba ba lallai ya zamanto su za su ai za su yi rantsuwa ne ba alal fat ba alal ilm alal ilm ba mu san cewa wannan dukiyar ta saba ce ba za su ce wannan dukiyar ba ta saba ce za su ce ba mu san cewa yana da wata dukiya a wajen ubanmu to ba za su zama masu laifi ba ko da ya zamanto cewa a ba su da laifi ba su da laifi a ba shi da bayyana A in haka ne in haka ne ko waɗansu ko yana magada masu ya kwace musu in dai kawai daga wani ya zo da da'awa ba shi da shaida kawai ya ce na ba shi kuɗi kuma ka san ko da ya zo da shaida ko da ya zo da shaida ba za a ba shi kuɗin ba sai ya yi yaminul munkir tun da eh, a- a- a- abin da ya yi yaminul qaba sai ya yi yaminul qaba sai ya yi rantsi cewar bai ba shi wannan kudin nasa ne a wajensa kuma bai biya shi saboda saboda ba ya mutu bayan ta yi kan cewa ya ba shi din da shaida amma ya biya shi saboda haka koda ya kawo shaida ba za a yi hukunci a gare shi ba duk da yana da bayyana inda yana da rai shikenan dan zai iya inkari amma yanzu baya saboda haka dole sai yayi rantsuwa cewa bai biya shi ba sannan za a ba shi amma in yi kana ya ga suna da ba ce ba ta da madogara a nasu ba ta da madogara a nasi sai dai kuma ya tafi a abin nan a usul na shari'a usul na shari'a yana hukunta ta Allah salamu alaikum muna karatu muna karatu na menene Muhammad to na'am na'am yanzu akwai magana nan da ta sa su ko abokina da da suke cikin tsaka mai wuya mm yayan su ya rasu yana da kuɗi kuma yana mu'amala da mutane sosai wanda ya ce sun samu takarda da take nuna ana bin shi miliyan uku da dubu ɗari biyar amma mahaifinsu ya ƙi yarda a ba da kuɗin nan su kuma eh a ba da bashi don yana ga kamar akwai wasu kuɗaɗe na ɗan ba da nashi to babban matsalar su yana ganin akwai waɗansu kuɗaɗe na ɗan da- da na uban ne
yake gana shi to amma sun yi disagreement da baban tabbas su inda ɗan ya nuna mu baban ba shi da gaskiya a gurare da yawa don dai kuɗaɗen da yaron ya bari sun kan miliyan ɗari biyu da wani abu yana ga ya yi kasa shi wasu ayyuka dole ya ja eh, wani wannan amma ya ƙi yarda da wannan da sun tabbata takarda sun gani cewa an tura mishi kuɗi biyana wajen sau uku ga kuɗin da za a caje shi ga shi ga shi wajen miliyan uku da- to shi yanzu ɗayan abokinsa ne shi ma ya yafe ce a biya mishi miliyan uku da ya sa ya tura ta ɗora aka to iyayen yaran ne suke tambaya na matsayinsu idan suka yi wa ubansu eh, tawaye saboda su sun hakikanin su sani cewa shi wannan eh, abokin yayan nasu kudin sa ne kuma suna nema ne su cire kangin wanda ya mutu mutu akan kudaden da to amma suna da shaida sun tabbatar cewa uban nasu bai biya shi ba sun tabbatar sun tabbatar ba a biya ba a ba a biya kuɗi ai shi mai kuɗin ne ya kawo ya ce akwai alaƙa kuɗi tsakanin mu ga ga su eh to shi ko ko da wannan ko da wannan ya kawo shaida cewa bai biya yana da sai ya rantsa cewa bai biya shi ba kayan shi ma sun sami takarda da ta nuna yana eh amma wannan bata bata kore cewa ya zai iya biyan sa biyan ya ba da da biya da za shi ne
ba lalle ba ba lalle ba shi yasa aka ce dole sai ya rantsa tunda baya nan shine zai tabbatar wanda ya rantsuwar ma rantsuwa shi ne bin kuɗi rantsuwa ka ce ya yi eh to shikenan sai su je wajen alkali kamata ya su kai kotu amma ai shi tambayar da yake akan matsalar uban ba zai yadda ba ko da an je an je wannan uban ba a zai in yadda aka je in aka je kotu abin da aka yi kuma ai shikenan shi ne da mu shi ƴaƴan ku ƴaƴan shi da kowa kannan ya shi wannan su da ya mutu su ne suka tambaye shi za su iya wa uban dan karamin ɗan ba za su yi masa tawaye ai okoku ne wannan okoku ne sai dai su yi masa nasiha su je su gaya mu shi mutumin da yake hulɗa da wannan su ya kai ƙara ya kai ƙara ai ba su su kai uban ƙara ba Eh. kuma wannan a cikin wannan hadisin da aka ce malam ri'in muslim wannan babu mafhumu akan wannan saboda ana magane akan abin da yake shine galibin alaka na musulmi tsakanin su da juna amma ba yana nufin kan cewa wanda ya yanki wanda ya wanda ya ci dukiyar wanda ba musulmi ba ta hanyar rantsuwar ƙarya shi ya sha shi wannan wa'id din bai faɗa kansa ba in ma a fuska biyu in ma shi ma haramun da ya aikata sai dai wa'id ɗinsa bai kai na musulmi ba wa in ma kuma shi ma nafsun wa'id yana a kansa kuma wannan malam ri'in musulmin da aka ambata lamun kumalau domin kaidi ne da ya fita makharajar kali dukkan kaidi idan ya fita ta wanda yake shine galibin abu to ba a daukan masa mafhumul muhalafa wanda ku suka ce su ba su san ma da mafhum ba su kaga ba su da iskali kamar ahna kuma wannan hadisin ɗaya daga cikin hujja ne ga a jumhurin malamai shafi'iyya wal malikiya wal hanabila cewa hukuncin alkali baya halatta haram baya halatta haram kaga alkali zai yi hukunci ko idan aka yi rantsu idan wannan ya yi rantsuwa cewa dukiyar su ce amma kan rantsuwar ƙarya ce alkali da me zai hukunci ba da mujibin rantsuwar da ya ba ya ba shi wannan ƙasar tasa to wannan ba zai halatta masa ƙasar ba saboda wannan hadisi tunda an ce wa laqiya Allah wa huwa alayhi qadda ya nuna kan cewa hukuncin dan dan haka dan mutun zai je ya sai shari'a bai nuna kan cewa wannan ya tabbatar masa da haƙi ba cewa ai kotu ce ta bashi alkali ya kubuta ai kamar hadisin innakum tahtasimuna ilayya na hadin sallallahu alaihi wasallam
قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم نعم قال اخبرنا جرير جرير ابن عبد المجيد ال- آه، آه، ابن عبد ال- آه، آه، آه، نعم ابن عبد المجيد الضبي عن منصور daga mansur shine ibn al-mu'tamir عن ابي وائل daga abu wa'il عن عبد الله daga abdullahi ibn mas'ud قال من حلف على يمين يستحق يحق بها ولم wanda duk yayin rantsuwa akan wata yayi wata- yayi rantsuwa da wata rantsuwa da zai cancanci wata dukiya هو فيها فاجر alhali makaryaci ne a cikin wannan rantsuwar لقي الله وهو عليه zai haɗu da Allah alhali Allah yana fushi da shi ثم ذكر نحو حديث الاعمش sannan ya ambaci kwatankwacin hadisin al'amash غير انه قال sai dai a cikin hadisin ya ce كانت بيني وبين رجل خصومه fi bi'irin ah, wa wa husuma ta kasance tsakanina da wani mutum akan wata rijiya can kaga ya ce fi ardin bil yaman فاختصمنا الى رسول الله sai muka kai kara zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam شهداك او sai ya ce ka kawo shaidunka guda biyu au yaminu ko kuma rantsuwarsa ta fitar da shi shahida wannan ya nuna kan cewa albayyana akan wannan shine shahidan eh aka wata wani an ana ɗin amashi a nan kuma ya shine ai kaga ya samu mutaba'ar mansur eh wannan ta zamanto ta ije ta ije wannan illa ko kaga shi shada a can hadisin Ahmad ya rawaito daga Abu Wa'il anan kuma Mansur ya rawaito daga Abu Wa'il saboda haka ya samu an samu mutaba'a tamma na'am
قال حدثنا ابن ابي عمر Muhammad ibn Abi Umar al-Adani al-Makki قال حدثنا سفيان Sufyan anan ibn Uyayna ne saboda rawin daga gare shi mutumin Makka ne.
عن جابر an Jami' ibn Abi Rashid daga Jami' ibn Abi Rashid بن عبد الملك بن daga Abdul Malik ibn A'yan
سمع شكيب duk su biyun sun ji shaqiq ibn salama shine abu wa'il din يقول yana cewa سمعت ابن مسعود naji abdullahi ibn mas'ud يقول yana cewa سمعت رسول الله naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa من حلف على مال ولي wanda ya rantsuwa akan dauka akan ya kwaci dukiyar mutum musulmi غير حق ba tare da haƙƙinsa ba لقي الله zai haɗu da Allah alhali Allah yana fushi da shi قال ابو بكر abdullahi ya ce ثم قرا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana abin da yake gaskata wannan من كتاب الله.
daga littafin Allah إن إن الذين الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا حقيقة وأن سكي سيان وتتمني دان قنقني دا آه، القورن الله da kuma rantsaran sansu ya zuwa ga ƙarshen aya
قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم وبكر بن أبي شيبة نعم وحنان ابن السري ibn sari ابن السري وأبو عاصم abu asim al-hanafi ya muga abu asim al-hanafi din nan abu asim al- al-hanafi huwa ahmad ibn jawas Ahmad ibn Jawas ah, Ahmad ibn Jawas min fath al-jim wa tashdid al-waw wa akhiruhu muhmala al-Hanafi Abu Asim al-Kufi thiqatun min al-ashra mata sanata 38 نعم ها 38 و200
wannan kudin mutum ba wallafzu li kutayba lafazin kutayba bin sa'id ne wani hadda duk su sukun suka ce haddathana abul Ah- ahwas sallam ibn sulaym an sima daga simak ibn harb an alkama bin wani daga alqamata bin wa'il an abi daga babansa shaqiq ibn salama abu wa'il قال جاء رجل من حبل غوث a afwan alqamata bin wa'il ibn hujr an abihi wa'il ibn hujr na'am قال جاء ya ce ja a rajulun min hadramaut wani mutum ya zo daga hadramaut hadramaut gari ne a cikin yaman har yanzu yana nan da daddan gari ne har yanzu yana nan wanda ake nisba ya zuwa gare shi ake ce masa alhadrami alhabari ba su ne suka kai musulunci zuwa can kasar kasashen malay philippine indonesia a- a malaysia singapore duk su suka kai musulunci yarhamukallah na wani mutum daga ya zo daga hadramaut رجل من كندز da kuma wani mutum daga kabilar kinda ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam وقال الحضرمي sai shi alhabrami mutumin habramaut ya ce يا رسول الله ya ce ya manzan Allah إن هذا الأرض نبني على أرض wannan yayi mun- wa- wannan yarin jaye a kaina akan wato kasata كانت يمين ta kasance ga mahaifina وقال الكندي sai alkindi din ya ce في أرض
ya ce kasar ta wace fi yadi kuma hannuna yana kanta Gashi tana karkashina azra'uha ni nake ni nake noma ta ليس لنا فيها حق ba shi da wani haƙƙi a cikin ta وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce mashi ba habrame أنا كبينا kana da shaida قال لا ya ce ba shi da ita قال فلك يمين ya ce to kana da rantsuwarsa wato rantsuwarsa ita ce take haƙƙinka domin ya kuba domin ya fidda kansa
قال يا رسول الله إن إن الرجل sai ya ce ya ya ce ya rasulullah innar rajula fajir wannan mutum fajiri ne makaryaci ne لا يبالي على ما حلف baya za- baya damuwa akan abin da ya rantse akai وليس يتورع baya tawarrudi wato baya tsantseni akan wani abu وقال ليس لك منه إلا ذلك ya ce ba ka da wani abu a kansa ba ka da wani abu daga gare shi illa wannan فانقلب لأحدث sai ya tafi ya rantse وقال رسول الله صلى الله sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لما أتى yayin da mutumin ya juya أما لئن حلف ya على ce to ya ce ku taro haku ku saurara ku ji la in halafa ala malihi wallahi in dai ya rantsuwa akan ya ci dukiyarsa يأكله ظلم domin ya ci dukiyarsa bisa zalunci لأن الله وهو عنه مغرم wallahi zai haɗu da Allah alhali Allah yana kau da kai daga gare shi hadisin wa'il ibn hujr to kun ga wannan ya nuna wato mashru'iyyan wanda zai yi rantsuwa a yi masa wa'azi a tunatar da shi haƙƙin sa yin rantsuwar ƙarya a hadarin yin rantsuwar ƙarya dan a sanya shi ya ji tsoro kamar yadda ake yi a shaɗu Allah ha'ila wanda zai sa ya tunda wato raba gardama ce raba gardama ce Allah akwai hikima da Allah ya sanya yin rantsuwa a nan ba hangu a cikin barista baya nan a cikin shari'ar turawa su rantsuwa wa in za ka yi shaida ne za ka yi rantsuwa ba sa hukunci da ita ba sa hukunci da ita to saboda ko ita shari'a akwai abin da yake babu yadda za a yi gaskiya ta bayyana saboda haka sai aka inda babu rantsuwa da da yawa daga cikin kabaya ba za su kare ba shi yasa za ka ga kullum sai ga ai ai shekara talatin suna shari'a su turawa saboda babu abin da zai yanke ta amma rantsuwa tana yanke shari'a saboda an sa Allah a ciki kagan aka shi kenan an kyale mutum da Allah kuma wannan shine abin da yake hutar da musulmi saboda imani da ranar lahira Mm, shine sai ma- shine zai shine yake maganin shine zai maganin rigingimu na'am malam sigar rantsuwar zai zama to korewa ne ko kuma tabbatarwa ne zai ce na sani ko ko zai ce ba na wancan ba ai ai, wato ita rantsuwa akan muradin mai haƙƙi akan muradin mai haƙƙi ya danganta da- da nature ɗin haƙƙin a gane ba shi akan abin da zai rantsa ya ga dama ba za a sa shi mai haƙƙin ya rantsar da shi ne ya ce alƙali zai rantsar da shi akan muradin mai haƙƙin akan ƙaran mai ƙara in ya ce wannan ƙasar tawa ce mahaifina ne ya bani alƙali sai ya ce kai karansa ya sha billahi lafi la ilaha illa huwa ba kasarsa ba ce ba ta mahaifinsa ba ce ba zai alal ilm ba ya ce na a sani na a'a ba zai ce a sani na ba alal bat Eh, ba eh, ba zancen to a'a wato alal ilm daban alal bat daban to gaciya daban alal bat baya wa shakka babu shi kawai wannan ba kasarsa ba ce ba zai ce ban san cewa kasar sa bace ban san cewa kasar sa bace sannan kuma kake da awata kace eh malam amma abin da nake nufi zai ce ba tasa bace ko ko in ya zo rantsuwar zai ce wallahi tasa ce shi mai rantsuwar ya ce mulkin sa ne ta yiwa kuma ba mulkin sa bane amma yana so yake ce ba ta wancan bace to wanne zai kotu su za su yi a bisa muradin shi mai kara Mm, a bisa muradin ka mai kara idan shi ya ce wannan ƙasa sayanta ne ko kuma wannan ƙasa kawai ya ce ta a a a ya ce a wannan ƙasa ba tasu ba ce ƙasa ce tawa Mm, ƙasa ce tawa da na saye ta daga wajen wani alal misali to ni tashi rantsuwa zai rantsuwa akan wannan abinda shi wancan yake inkari cewa ƙasarsa ce ta ubansa ce kuma bai sayar da ita ba bai bayar da ita ba kuma ba a karɓe ta da wani haƙƙi ba to duk da mujibin waɗannan alƙali zai ga niga yadda yanayin ƙarar take a bisa shi muradin mai ƙarar akan haka za a rantsar da wancan na'am
لو حدثني زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابي الوليد abul walid shine hisham ibn abdul malik at-tayalisi قال زهير zuhair ya ce هشام بن عبد الملك ka gani eh, a wani lokaci sai ya gato ina aka sami hisham ibn abdul malik kuma a cikin isnadin alhali ku shine dai abul walid din wannan na'am قال حدثنا ابو عوانه Ab- abu awana wadah ibn abdullah al-yashkuri عن عبد الملك بن عمير Abdul- daga abdul malik ibn umair عن علقمه بن daga alqamah bin wa'il وائل بن هود daga wa'il ibn hujr قال قلت لرسول an abihi akwai abihi Eh? babu abihi
ana bi ana da shi akwai ana bi da akwai an abihi bayan wa'il ibn hujr ko as-sawab gaskiya bai kamata a ce akwai abihi din nan ba amma ban ga nawawi yayi magana akan sa ba akwai ana abiji a wannan
ni ma a nuska ta akwai an abi kuma ga shi ban yi wani ta'alili a kanta ba lokacin da kuma mun karanta hadisin nan abin wato an abihi kaga ga isnadin abul walid ne kaga yanda yake a cikin a cikin sunan al-kubra حدثنا أبو أوانا عن آه، عبد الملك ابن عمير أها. عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر عن أبيه وائل بن حجر an baddala yes an abihi wa'il ibn hujr domin wa'il ibn hujr ai shine shine al-hadrami shine ba shine shine sahabi shine yazo jan annabi sallallahu alaihi wasallam ba babansa bane hujr na'am eh kusa an alqamata bin wa'il an abihi wa'il ibn hujr ya ce na kasance wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai waɗansu mutane suka zo masa suna yin husuma a kan wata ƙasa sai ɗayensu ya ce inna hadan taza ala ardi wannan ya yi ƙwace wato al'intiza shi ne al'asu ya yi mun ƙwace a ƙasata na'am fil jahiliya tun a jahiliya wa huwa imru'ul qais ibn abis al-kindi shine imru'ul qais ibn abis al-kindi wa khasmuhu abokin rigimarsa rabi'a haka yake rabi'a wajhan rabi'at bin idan biliya rabi'at bin idan shine dabtin abul qasim ibn asakir bin abdan abdan shine shine dabtin shine qaulun addar qutni da abdul ghani ibn sa'id da abu nasr ibn makula kaza qala ibn yunus fi tarikh هذا كلام القاضي وضبطه جماعة من الحفاظ منهم الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي أبدان أيدان بكسر العين والموحدة عفوا بكسر العين والموحدة وتشديد الدال إبدان نعم إبدان يوا إبدان لا لا لا نفرقون كما إيدان باب عبدان ربيعة بن إيدان هو إبدان wannan kuskure yake nan na yin na yin schooling ba ba din ba addan eh a- a- a- wannan a- bari ku gani nan ba ta shi ina school iddan
آه، وأما عيدان فقد ذكر مسلم أن زهيرا وإسحاق اختلفا في ضبطه وذكر القاضي إياب الأقوال فيه واختلاف الرواة فقال هو بفتح العين وباء وبياء مثنى من تحت عيدان هذا صوابه كذا هو في رواية إسحاق أي بفتح العين وبياء مثنى عيدان من تحت هذا صوابه وأما رواية إيه؟ عيدان aidan عيدان ايه عيدان ها؟ اغاني اي بفتح العين وسكون الياء المثنى واما روايه زهير فابد آ- آ- فابدان هو بك آ- بكسر العين وبباء موحده ها. قال القاضي كذا ضبطه في الحرفين عن شيوخنا قال وقع عند ابن الحذاء أقصى ما ضبطناه فقال في رواية زح- زهير بالفتح والمثنى أي أيدان يمكن وفي رواية إسحاق بالكسر والموحدة قال الجي- الجياني كذا هو في الأصل عن الجلودي وقال القاضي والذي صوبناه أولا هو قول الدار قطني أي أيدان يمكن وعبد الغني ابن سعيد وأبي نصر ابن ماكولة كذا قاله ابن يونس في التاريخ وضبطه جماعة من الحفاظ منهم الحافظ أبو, أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي إبدان بكسر العين والموحدة وتشديد الدال waccan kuma ta farkon ibdan kenan kaga fuska hu- uku kenan aidan ibdan ibdan
Wannan akwai shi kenan.
eh ibdan eh ibdan ita ce riwayar zu- a- a- ita ce wadda qadi iyad ya ambata na'am قال في بينة
na'am qa- qala bayyinatuk sai yace to ina shaidarka yace kawo shaida قال ليس لي yace ba ni da shaida قال يمين yace to rantsuwarsa قال إذا من ذهب بها yace to in haka ne zai tafi da zai kwace zai tafi da dukiyar zai قال tafi da ليس kasa لي الآراء.
yace baka da komai baka da wani haƙƙi sai wannan قال فلما قام ليحلف yayin da ya tashi zai rantse قال رسول الله صلى الله sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce عليه وسلم من اقتطع ارضا ظالما wanda duk ya- wanda duk ya kwace wata ƙasa zaliman yana yana azzalimi yana mai zalunci لك الله وهو عليه وسلم zai haɗu da Allah alhali Allah yana fushi da shi قال اسحاق بن روايته Isaac a cikin riwayar sa yace
ربيعة Rabi'atu bi- Rabi'atu bin Aidan Rabi'atu bin Aidan na
وابد به على a cikin wannan ya ce yana da yana da babu laifi mutum yayin da yake rigima ka kira abokin rigimar ka azzalimi ne ya rasulullah in ba haka in babu rigima haka kawai ka je ka kira mutum azzalimi a wannan a za a iya maka ta'adi za a iya lalatar da kai idan ka shiga cikin haƙƙinsa amma yayin da ya zamanto a cikin ƙara ne a cikin kusuma ne to babu laifi tunda duk abokan ƙara ne azzalimi ne makaryaci ne ya rasu makaryaci ne kace ma alƙali wannan makaryaci ne tunda kun kawo kawo ƙara Mm. la yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim shi yasa nan yake cewa a وفيه أن أحد الخصمين الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال الخصومة يحتمل ذلك منه kuma wannan ya nuna kan cewar rantsuwar da za a yi ko da dama mai rantsuwar karya ne inda ya rantsuwar ya kubuta da al- da adali da ba adali ba duk ɗaya ne wajen rantsuwa bayyana shaida ita ce ake neman adali amma wajen rantsuwa da adali da ba adali ba duk ɗaya tunda kaga wannan gashi an yi masa tuhuma da kan cewa azzalimi ne makaryaci ne shaidar zure yake rantsuwa yake akan karya amma ba ya baka da wannan sai wannan saboda ita rantsuwa raba gardama ce eh dole babu wata hanya Tun- tun- eh cewa da aka shari'a eh shi ne in ban da haka to ya za a yi warware rigima ba zai yi ba
wanda ya kawo karasa da iya cewa ya kawo bayina A'a, ta bangaren sa a'a. a albayyana akan wanda ya kawo kara ne mutum yana kasarsa tana hannun sa, mota mutum yana cikin motarsa yana tukawa a ce ya kawo shaida cewa motarsa ce eh shi za aka ci abin da zai kubutar da shi shine abin nan rantsuwarsa amma tun da kaga a koda ya kawo su koda yanzu kamar yadda ake yanzu da takardar a license da yake nuna da receipt na saya da sauransu eh da category da wane ne duk ya kawo duk zai duk zai iya canjin da haka duk ya je ne ya je wafa an masa duk a wafa a kai masa saboda haka ba abin da zai kubutar da shi sai rantsuwa din na'am
باب الدليل على من قصد على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق babin dalili akan cewa wanda ya nufi du- ya ya nufi ya dauki dukiyar waninsa ba tare da haƙƙi ba كان القاصد مهدر الدم to shi wanda ya nemi yayi wan- wanda ya wanda ya nufin yin haka muhdarar dami ya zamanto abin zubar abin wato mayar da jininsa ba komai ba wato jininsa ba shi da kima ba za a biya diya ba in an kashe shi في حقه akan haƙƙinsa وإن قتل كان في kuma in aka kashe shi a yayin yin haka yayin da yake da wannan mugun nufi nasa kana finari zai shiga wuta وأن من قتل دون ماله فهو شهيد kuma wanda cewar wanda aka kashe shi wajen tsara dukiyarsa fa huwa shahid shi shahidi ne
قال حدثني أبو كريم محمد بن Muhammad ibn al-Ala قال حدثنا خالد yace haddathana Khalid yana nufin ibn Makhlad قال حدثنا محمد بن al-Bajali جعفر.
al-Qatwani na'am haddathana Muhammad ibn Ja'far al-Mad ah, Muhammad ibn Ja'far ibn Kathir Eh? ba gundar bane shi yasa ai Muhammad ibn Ja'far al-Madani Muhammad ibn Ja'far ibn Kathir Ah, akhu Isma'il ibn Ja'far al-Madani Eh, kusan Isma'il ibn Ja'far ai ko Ah, ah, sa'an Malik na'am عن العلاء بن عبد الرحمن daga al-Ala ibn Abdurrahman maula al-Huraqa عن أبيه daga babansa عن أبي هريرة daga Abu Huraira قال جاء رجل ya ce wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya Rasulallah, ya ce ya rasulallah a ra'aita in ja a rajulun yuridu akhar mali ya ce ka bani labari idan wani mutum ya zo yana so ya karbi dukiya ya kwace ya dauke dukiyata qala fa la ya tu'tihi ce karka bashi karka bashi dukiyarka qala a ra'aita in qatalani in qatalani in ya yaƙe ni akan ya kwaci dukiyar qala qatil ya ce kai ma ka yaƙe shi qala a ra'aita in qatalani ka bani labari in ya kashe nufa qala fa ana shahid ya ce kai shahidi ne qala a ra'aita in qataltu ya ce ka bani labari in ni ne na kashe shi qala huwa min nar ya ce ɗan wuta ne ɗan wuta bi ma'ana wannan wa'id shi ma a wannan babin wa'id ne wato ya cancanci ya shiga wuta sai dai kuma Allah zai iya yafe masa ko kuma ya shiga wuta amma ba tare da alkhalidina ba na'am kuma kallon nan yawanci ne da mun hudu ba Mm, wata hudu ba shirin da aka musu mm, irin wannan hadisan wannan amma irin wannan hira ai yana da kyau a kawo mutane wurin cewa wai ma'ana yadda ake za a kai koro hadisan mm, musamman wajen tun da bani ne na a zubutarwa da azantarwa mm.
ni gaskiya farkon da na fara yi sai na ɗauka a hakan ne na umarci ba ta wani Ya- ya shiga cikin wuta har abada eh gaskiya ya danganta da da da bigiran a wani bigiran abin da ake so shine ya dauki wa'id waɗansu suka sun ce shi yasa din ma aka kawo shi a haka don mutum ka ɗauka ɗin cewa kawai wuta je shi kawai ba sai an yi bayani ba don saboda tsoratarwa Mm. tunda in ka faɗa ɗin ka yi gaskiya sai dai ga wajen waɗanda yake ake ganin kan cewa ɗaliban ilimi ne wanda za su iya mummunan fahimta to su sai a musu bayani kama a majalisin ilimi amma a majalisin wa'azi ka bar shi a haka amma shi shahidin kilimi
kilin kilin shahidi ne kilin shahidi ne
alaga wata ita shaida ina shahada na'am tana da maratibi kamar a ce wanda ya shahada a wajen yaƙi Mm.
yana da ta martaba ala da wanda ya yi irin wannan koko a irin da shahidul ma'araka da kuma shahidul firash ko na eh to Allahu a'lam duk dai ah, al'asl dai ash-shahid shine wanda ya aka kashe shi wajen yaki waɗannan duk waɗannan mulhaq bi shahid ana ilhaqun su da shahid to amma wanda aka ilhaq aka yi nassi akan akan sa Allahu a'lam gaskiya ban ina jin Ibn Hajar yayi magana kawar akan wannan wajen ah, a cikin kitabul janaiz wajen ah, ah, ah, abin nan al-mabtun shahid da ya kawo su wajen kusan sun kai wajen hamsin wanda nassi ya zo a kan cewa duk su ma shuhada ne to ina jin watakila ba zai kasa yin magana a kai ba ba zan iya rikewa ba yanzu gaskiya abin da ya ce na'am. sai dai a iya dubawa Mm. wa zai dubo mana ai sai ka dubo ala jamza eh sai ka dubo mana na'am
قال حدثني حسن بن علي الحمداني na'am hasan muhammad al-hasan ibn ali al-hulwani واسحاق بن wa منصور ishaq ibn mansur al-kausaj
ومحمد بن da رافع muhammad ibn rafi sahibi abdul razzaq والفاظه متقاربه alfazun su dukkanin su makusanta juna ne قال ishaq اسحاق ya ce akhbarana وقال الاخران su kuma sauran suka ce حدثنا haddathana abdurrazzaq na'am
قال اخبرنا ابن جريج ibn jurayj abdul malik ibn jurayj al-makki قال اخبرني سليمان بن sulaiman al-ahwal sulaiman ah, su- su- su- sulaiman ah, sulaiman al-ahwal wani ne mai- ya sunan mahaifinsa Ku- ku- da Allah ku masu sharhin nawawi ku duba cikin sharhin bai kawo shi ba saboda mashhur ne ya ya- ya gabata na'am na'am ai dai wahala ka gane dan sai ka bi Sulaiman gaba daya yawa gashi nan Sulaiman ibn Abi Muslim al-Makki al-Ahwal قال ابن أبي نجيح قيل اسم أبيه عبد الله ثقة ثقة قاله أحمد من الخامسة سليمان ابن أبي مسلم المكي الأحول نعم أما بفتيه bai faɗi garinsa ba a zahir ai almakki na almakki na anna sabitan cewa sabitu maula umar ibn abdurrahman maulan umar ibn abdurrahman ya gaya masa ya karanta masa cewa lamma kana bayyana abdullahi ibn amr yayin da ya kasance abinda ke tsakanin abdullahi ibn amr da ambasata bin abi sufyan abinda ya kasance ya kasance tayassaru sai suka yi shirin yaƙi wato ma'anar tayassar likita ai ta ahabu wata hayyau sai halid ibn al'as ya tafi a haye akan doki ya zuwa ga abdullahi ibn amr sai halid ya masa wa'azi sai abdullahi ibn amr ya ce ya ce shin baka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk aka kashe shi wajen tsare dukiyarsa fa huwa shahidi ne wa haddathani muhammad ibn hatim ko muhammad ibn hatim ya karanta min hadisi muhammad ibn daga na'am haddathana muhammad ibn bakr na'am ya hawala isnadin وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي نعم قال حدثنا ابو عاصم كلاهما عن ابن جريج
بهذا الاسناد مثله menene ya kasance tsakanin abdullahi bin amr da ambasa dinnan na lokaci yayi to to bari sai mu tsaya nan juya kafin sai mu faɗa abin da ya faru eh shine nace sai an faɗa to bari mu ga ga alhafiz ibn hajar ya kawo kistar a cikin tarihin tsabari inna amilan li muawiya shine amr ibn shine ambassador ibn abi sufyan shine wanda yake amilin muawiya a fa'id ajra aynan min ma'i liyasqa biha liyusqi biha ardan ya yayi wato irin ya ake ce ma wannan gwalalo ko ake ce a wannan lambatu ai a cikin eh wajen shayarwa inda za a yi hanyar ruwan da yake ba ta ai canza turanci kana ɗaya kanal ɗin ɗaya shi ne wannan kanal ɗin doki ake ce masa doki inda ruwa yake bi to shi ne ya yi ya bi ta cikin gonar abdullahi bin amr bin al'as don ya je shayar da gonarsa fa'ida ya ɗauka daga cikin lambun al'amri bin al'af fara da an yi hulikahu da ya jiri al'aina min hulir al'af sai ya so ya keta ya haƙa ya fita ya kai ya zuwa ga wannan ƙasar tasa fa'akbala abdullahi bin amurwa mawalihi bisila da shi da bayansa duk sai suka ɗauki makamai suka to ƙalu wallahi la ta fari ƙunna ha'itan hatta la ya ƙamin na ahad ya ce ba za ku haƙa wannan ramin ba sai ya zama to babu wani daga cikin mu da ya saura fa zakar al-hadith qala al-hafiz wal amil al-madhkur huwa ambasat bin abi sufyan kama zahara fi riwayat muslim kana amilan li akhihi ala makkah wa ta'if wal abd al-madhkura kana bi ta'if wa rawahu muslim wa riwayat muslim allati fiha dhikru ambasa sayati sharhuha wal wahd hadiqatun kanat lahum bi ta'if wannan shine kissa wannan shine abin da ya faru shi Abdullahi ibn Amr da aka yi masa wa'azi kan kada ya yaki sai ya ce baka san Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kutila duna malihi fa huwa shahid dukiya ta ce sai dai ayi yaki shi aka yi fasara hadisi kuma wanda ya nuna a da dan shi Khalid ibn al-As a a ba bai kai matsayin Abdullahi ibn Amr ibn al-As ba a cikin sahabbai bal khalid bin al-as ba ai tabi'i ne ko na da amr bin al-as na na ya tsaya da kansa to mu ci gaba Na'am. Yana da baya. Ba ta da musnad.
sunan mace da namiji za su yi amsa Hind ba? Kamar Asma'u ce. Kamar Juwairiya. Kun tuna Juwairiya ta bin Asma ko? joyariyata ibn asma joyariyatu ibn asma sunansa joyariya sunan babansa asma to na bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na'am na'am wajen wannan dafa an mali eh anan shirin na wajen da suke da kuma yana ɗan ba da bambanci tsakanin da yawa da kaɗan.
eh A wata mana a wata mana eh gashi nan ya ce wai wa qala ba'd ashabi malik la yajuzu qatluhu idha talaba shay'an yasiran kathawbi wa ta'am wa hadha laysa bi shay wa sawab ma qalahu al-jamaahir amma al-mudafa'atu 'anil harim wajibatun bila khilaf kan mutun ya kare iyali wa fil mudafa'ati 'anil nafs bil qatl khilaf fi madhhabina wa madhhab ghayrina wal mudafa'atu 'anil mali ja'izatun ghayru wajiba to al mudafa'atu 'anil harim fa wajiba saboda irk don irk yana sama da dukiya ko ko a cikin tartibin al-darurat al-khams me tartibin su addini an-nafs
to ga su duka abu daya kuma kuma shi nan ya bambanta bayan nafs sai me al-aql sannan al-ird ko an-nasl sannan mal shine na ƙarshe wannan shine tartibin sahih shine tartibin da shafi ya rinjayar kuma abin nan malamin Sheikh Muhammad ibn Sa'ad al-Yubi ya intisari gare shi ya kawo adilla akan cewa wannan shine shine ar-rajih akwai sabani wajen tartibin tsakanin ird da mal wadansu sanya ird bayan mal wadansu sanya mal bayan ird amma wannan shine asal na'am wanda ya sami duki sun sani ba ta hanyar talba shi ma wasu fitin da mani
rukiya da ba ta haram ba rukiya ba ta haram ba in aka zo za a ɗauke ta ai sai ka sai ka fata Allah ya sa alhe Allah ya sa ya zama to kafara ne da aslan baka mallake ta ba Mm. na'am
واستحقاق الوالي راشد برعيته الله babin cancantar shugaba mai yin algus mai ha'intar mabiyansa mai ha- mai ha'intar talakawansa cancantarsa ga wuta
قال حدثنا شيبان بن shaiban ibn farroh قال حدثنا ابو الاشعر abul ashab ja'far ibn wane ne karatun ne ya ja'far ibn sirhan as-sa'adi al-utaridi ja'far ibn wane ne sirhan din ne haka ne abul eh ja'far ibn hayyan bil musanna al-utaridi ja'far ibn hayyan as-sa'adi al-utaridi na'am
عن الحسن عن الحسن البصري قال عن عبد البر- عبيد الله عبيد الله ابن زياد يا كيما معق يا جدوبيا جماعقل ابن يسار المزني سأل معقل معقل ابن يسار المزني صحابي ne na annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka Ubaidullah ibn Ziyad wanda ake ce masa Ziyad ibn Abi ah, wanda ah, Abu Sufyan ah, yayi nafinsa eh sumayya na'am irin sumayya eh dan shi shine sunan uwarsa
في مرض Ubaidullah ibn Ziyad ya kai ma Ma'qil ibn Yazar Yasar al-Muzani ziyadu ziyarar dubiyar rashin lafiya fi maradihi alladhi mata fihi a cikin rashin lafiyarsa wanda ya rasu a cikin sa قال معك sai Ma'qil ya ce إني أحدثك حديثا zan سيزداد gaya maka wani hadisi da na ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Ubaidullah ibn Ziyad a lokacin nan shine shine gwamna na Muaw- a- a- na Yazid ibn Muawiya a Basra
لو علمت أن لي حياة ما حدثتك da na san cewar ina da sauran rayuwa ba zan gaya maka ba saboda ya san azzalimi ne zai iya kashe shi ya ce da na san ina da sauran tunda yanzu mutuwa zan yi zan gaya maka in ba kashe ni za ka yi mutuwar ce da mata
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce ni na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa
ما من عبد يستهديه الله
ra'iya babu wani bawa da Allah zai zai sanya zai neme shi ya ki- zai neme shi yayi kiwon wato a- a- ababan kiwon Allah wa- wani kiwo wanda Allah ya dora masa wato ya dora masa wani nauyi na shugabanci akan jama'a sune ar-ra'iya يموت يوم ya mutu yauma ya mutu ya mutu a ranar da yake mutuwa wa huwa gashun alhali yana yi musu algus wato yana yi musu ha'inci برعيته ga wannan wato jama'a da yake shugabanci a kansu لا حرم الله عليه الجنة a ce Allah ya haramta aljanna a gare shi shi ma wannan bisa wannan in ma al-mustahil ko kuma wannan shine al-wa'id da aka yi masa
قال حدثنا يحيى بن يحيى hadathana yahya ibn yahya قال أخبرنا يزيد yazid ibn suray
عن يونس daga yunus ibn Abd- eh, daga yunus eh, eh, yunus sahib al-hasan wa wani ne yunus sahibu imam a sahibu hassan al-basri yunus ibn a a ba yunus ibn abdul a shi wancan misri ne wannan basri ne yunus ko ibn wasil ne sahibin hassan al-basri shi ma da yake yunus sun suna da yawa yanzu kafin mu gano shi a al'aili shi kuma wancan shami ne mai riwaya daga zuhuri wannan ko yunus yawa a a يونس ابن عبيد نعم يونس ابن عبيد البصري شيني يونس ابن عبيد daga Hassan al-Basri yace Ubaidullah ibn Ziyad ya shiga a wajen Ma'aqil ibn Yasar na'am wahuwa waji'un alhali yana cikin rashin lafiya sai ya tambaye shi ya ce zan gaya maka wani hadisi ban kasance na gaya maka shi ba hakika manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ba Allah baya dora ma wani bawa kiwon abin kiwo ya mutu a yayin da yake mutuwa wa huwa gashin alhali yana yin yana mai algus laha a gare su face Allah ya haramta masa aljanna ya ce me yasa baka karanta baka sanar da ni wannan hadisin ba kafin wannan rana ya ce ma ya ce eh ban gaya maka ba a walam akun li uhaddithuka ba zan gaya maka ban kasance mai gaya maka ba ka kashe ni na'am haddathani al-qasim ibn zakariya حدثنا حسين يعني الجروي
an ce alƙazi iya zai ce saboda ya san kafin lokacin wa'azi ba zai amfane shi ba shi yasa kuma saboda ya ji tsoron kada ya ɓoye ilimi sai ya ga ya isar da shi a wannan lokacin don ya zamanto ya fita daga cikin ohuda ta isar da ilimi domin shi amur bil ma'aruf da nahi anil munkar shi din ne wato yana jin tsoron cewa in ya gaya masa a lokacin nan a zai iya tayar da fitina da kuma abin da zai tayar a cikin zukatan mutane to wannan yana daga cikin musawwiqat na barin amr bil ma'ruf da da nahyi anil munkar in kasan zai kai zai kai ga barna da tafi tsanani bisa barnar munkarin da mutumin yake na'am kana haddatha min qasim ibn zakariya
na'am حسين الجعفي daga za'ida ta bin Qudama daga Hisham ibn Hassan al-Qardusi ko ko a Hisham ad-Dastawai ne ko ad-Dastawai qala qala al-Hasan al-Hasan yace mun kasance muna wajen Ma'aqil ibn Yasar mun kai masa mun je duba shi faja ubaidullah ibn ziyad sai ubaidullah ibn ziyad ya zo sai ma'aqil ya ce masa ni zan baka labu zan gaya maka wani hadisi na ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya ambata da kwatankwacin da ma'anar hadisin su na'am na haddathana abu qassam al-misma'i shine Malik ibn Abdul Wahid ومحمد بن المثنى wanda Muhammad ibn al-Musanna da Ishaq وإسحاق بن إبراهيم ibn Rahi ibn Ibrahim ibn Rahuya قال إسحاق Ishaq yace أخبرنا shi yace akhbarana وقال الآخرون su kuma Abu Ghassan da Muhammad ibn al-Musanna حدثنا suka ce haddathana Mu'ad معاذ بن هشام.
ibn Hisham ibn Abi Abdullah al-Dastawai قال حدثني أبي haddathani abi shine Hisham ibn Abdullah ibn Abi Abdullah al-Dastawai عن قتادة daga Qatada ibn Da'ama عن أبي المليح daga Abul Malih shine shine Amir ibn Usama wa qila Zaid ibn Usama al-Hudhali
أن عبيد أن عبيد أن عبيد الله بن زياد cewa Ubaidullah ibn Ziyad قال معقل بن يسار ya kai ya ya je ziyarar dubiya ga ma'aqil ibn Yasar a cikin rashin lafiyarsa وقال له معقل sai ma'aqil ya ce masa إني أحدثك حديثا ni inni muhaddithuka bi hadithin ni zan ba zan gaya maka wani hadisi لولا أني في الموت da ba dan a ce ina cikin halin mutuwa ba ba zan gaya maka shi ba سمعت رسول الله naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ما من أمير babu wani shugaba يلي أمر da yake jibintar lam- lamarin musulmi ثم لا يمسك أحد sannan baya sannan baya yin kokari a gare su ينصح منه kuma yayi musu nasiha إلا لم يدخل معه الجنة face bai shiga aljanna tare da su ba su shiga shi ku sai a ware shi a ce ita like shi
باب من الأعمال babun hadisin da yake bayanin daukewar amana كالإيمان da بالله kuma daukewar imani daga cikin waɗansu zukata وعرض الفتن التي da kuma yadda ake bijirar da fitinu akan zukata
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة haddathnam abubakar ibn abi shayba abdullahi ibn muhammad قال حدثنا أبو معاوية abu muawiyata ad-darir da waqi' ها na'am ya hawwala wani is- zuwa ga wani isnadi وحدثنا أبو كريم abu quraib muhammad ibn al-ala قال حدثنا أبو معاوية yace abu muawiya ya karanta mana hadisi عن عامش daga al-a'maj sulaiman ibn mahran عن زيد بن وهب daga zaid ibn wahab وزيد daga بن hudaifata ibn al-yaman shine ibn al-yaman yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana hadisi ya karanta mana hadisai guda biyu قال رأيت أحدهما na ga ɗayan su وأنا أنتظر الآخر gashi ina sauraron ɗayan حدثنا أن الأمانة في حضر fi jazri qulubir rijal cewa ita amana ta s- an s- ta sauka a cikin asalin zukatan m- zukatan mazaje mazaje an la mafhuma lahu da maza da mata ana nufin mutane wato ta ta sauka a cikin tsakiyar da foundation asasi na zu- na na zukata
ثم نزل القرآن sannan alqur'ani ya sauka
وعلموا من القرآن sai suka san alqur'ani وعلموا من السنة suka samu sani daga sunna ثم حدثنا عن الرجل wani hadisi na farko kenan na biyun kuma sun na an raf'il amana sannan ya bamu labarin yadda ake daukewar amana
قال ينام رجل نوم yace mutum zai yi bacci bacci فتقبض الأمانة sai a dauke sai a sai a sai a dauke amana daga zuciyarsa
فيظل أثرها fa yadhallu atharuha sai gurbinta ya zamanto mithlul waqti kamar bo- kamar wato kunan wuta inda idan kun- idan inda wuta ta kama din nan yayi bororo ثم ينام النوم
a- a- a- a- afwan a- alwaktu shine al'atharu al-yasir a wato duhun da a, wannan duhun da yake yi, ba bororon ba Mm, ya eh, ba sai ya daga ba duhun da yake na cewa wuta ta kona wajen thumma yanamu nauma فتقبض الأمانة sai a dauke amana daga zuciyarsa فيظل أثرها مثل al-majna mithla al-majli sai gurbinta ya zamanto kamar bororo shine wanda yake za ka ya kumbura haka الحجر
ka jamrin da harajtahu ala rijlik kamar wato garwashi ne da ya a- a- wato da ka taka shi akan kafarka da ka taka shi da kafarka كان في طاعة fa nafita ya kumbura فتراه متبعا sai ka ganshi muntabiran ya daukaka وليس فيه شيء walaysa fihi shay amma babu komai a cikin sa shine dai kamar da bororo ثم أخذ حصى thumma akhadha hasan sannan ya dauki tsakuwa ودحرجه على رجله sai ya sake shi ya- ya bi kafarsa da haraja wato ya kwa- ya kwara ya gangara akan kafarsa ويصبح الناس يتبايعون sai ka ga mutane sun wayi gari suna cinikayya da juna suna yi ma juna bai'ar alkawari da juna لا لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال babu ɗayansu da yake da yake kusantar ya cika amana حتى يقال har a ce إن في بني فلان رجل a cikin ba- a cikin bani fulanun a cikin banuwa ne akwai wani mutum akwai mutum aminan amintacce wato saboda karancin mai aminci ana cigiya a ce ai aikwa muna da labari a cikin kabilar kaza akwai amintacce na'am
حتى يقال hatta yuqal har a ce lirrajuli a ce ma mutum ما أدرك ma ajladahu yaya karfinsa ما أدركه ma abrafahu yaya kan kamarsa da kyan halinsa
ما أعقله ma a aqalahu yaya rinjayen hankalinsa abin mamakin rinjayen hankalinsa وفي الذي مثقال حبة alhali babu a cikin zuciyarsa ko da kwatan kwatankwacin kwayar komayya ne min imani na imani
ولقد ولقد أتى علي زمان hakika zamani ya zo min وما أبالي أيكم ما يأتي bana damuwa wane ne ne mu'amalar cinikayya da shi إن كان مسلما idan shi musulmi ne ليردن- ليردنه علي la yaruddannahu alayya dinuhu addininsa zai dawo min da haƙƙina daga gare shi ولئن كان من نصرانيا idan kuma ba nasare ne أو يهوديا ko ba yahude ليردنه علي علي الساعة sa'ihi wanda yake kuwa- kula da shi wanda yake karɓar jizya daga wajensa sai ya kawo min haƙƙina وأما اليوم amma yanzu a wannan rana kuwa فما كنت لأبايعكم
wa- wal- wa ya ce ba zan yi cinikayya da wani daga cikinku ba إلا فلان sai wani da wani wannan mutum yana daga cikin abin da huzaifa ya kiyaye na irin abubuwan da za su faru a ƙarshen zamani wanda ya nuna kan cewa wato ɗaukewar imani asarinsa shine za a ga ya bayyana cikin mu'amala suka mu'amalar mutane ba ba aminci tun da ita amana ita ce asalin najahin mu'amala shi sa ka ga hatta daulolin kafirai saboda tabbatar da ita suke kashe duk wanda ba shi da ita duk wanda ya ha'inci amana ta al'umma sai su kashe shi kamar china duk wanda ya ha'inci al'ummar amana ya yi rashawa da cin hanci kashe shi suke gaba daya kashe shi suke na'am kashe shi ne sukan yi saboda abin nan saboda da wannan ha'incin wanda ya na al'umma zai nawa ne suka halaka zai nawa ne suka rasa rayukansu yanzu da masu ha'intar ma- masu ha'intar a ma'aikata a harkar asibiti masu ha'intar 'yan fansho kowa da yanzu duk kowanne da bangaren tsaro da mutum yana kasan mai fashi da makami ne ya ba da kuɗi ka sake shi je ya sake fashi da makami ka kawo a kama wani a ajiye shi wancan a sake shi wanda aka ajiye din shi za a je a kashe shi ko wancan ya ci gaba da kashe al'umma saboda kawai kana so ka faranta ma wani na kusa da kai kai ne shugaba ka ɗauki aiki ka san mutum bai iya ba bai sani ba ka ɗauke shi ka sa shi a asibiti ya ringa kashe mutane duk wannan fa abin da ake yi ke. to haka a- a sha'anin amana haka sh- rashin amana haka take haka halakar da al'umma take to shi yasa ba wai saboda morality saboda a kyakkyawar ɗabi'a su kasashen kafirai suka tsaya akan tsayar da amana ba ba wai don suna son amanar ba saboda Allah zai la- zai sakamako a kai Mm, ko Allah yana son masu amana a'a saboda sun san rayuwa ba za ta yi ba in ba su ita ba za su yi ba sai sai da ita shi yasa suka ɗauki matakai dukkan abin da yake zai dukkan abin da yake zai kawo ha'inci suka sanya hukuma mai tsanani akan su kun ga ga yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata shi sa ya aka ce la imana liman la amanata la babu imani ga wanda ba shi da amana to amana anan tana nufin da ma'anar imani wato haka wato fitina ce za ta zo a cikin rayuwar mutane ka ganin aka ce ya namu nawa ya bacci sai a cire imani daga zuciya sai zamanto sai kawai gurbin a abin da ya saura sai gurbin na
kamar yanzu uban da yake ɗaukar ɗan shi ya je a yi mishi jarrabawa bai ci ba in an ba shi ya rubuta ba zai ci idan ya je aka mishi jarraba misali ya samu mishi sa'adar tirimiyyar nce a turancin shi ma kwata-kwata zero ya koyo wani ilimi na daban da shi kan shi bai fahimce shi ya zo ya nema ma aiki kuma yaran mu da 'ya'ya na talaka da shawararsu Shi zai je ya koya masa.
tura shi ya koya duk yana cikin wannan duk yana cikin yana da san- da sayan jarabawa a kyashin na'am
قال وحدثنا ابن نمير نعم محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي وكيع وابي وكيع نعم و... آه، قال حدثنا أبي شين عبد الله بن نمير ووكيد وكيد حاء نعم قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال حدثنا عيسى بن يونس نعم جميعا نعم عن الاعرج بهذا الإسناد مثله فتنكتشن سا نعم أوكي أن أنا أعمشكم
amma mutaba a ce نعم mutaba a ne A'a.
Wa- wannan ya kawo sha- shawarar- shawarar da kawo.
A'a. hadisin asali ne na ganin muslim shi bai damu da an ana rahama shi ba shi baya ganin ta illa ko kuwa kuke gani ba kamar buhari ba tunda a baya a baya nan ya kawo wata abu bari mu ga riwayar buhari ga wannan hadisi
eh amma shi insurance shi ma da an ana zai ne eh, amma insurance eh, ya kawo su hawala shi
ai dai saboda amashin shine mawdu al-iltiqa ko kaga daga nan ya a hadisin ya mike akan akan sa sai ku nemo mana abin da hafiz ibn hajar ya faɗa nan ma bai bukhari ya isnadi da ya kawo amma an ya kwa bukhari ya kawo kawo shi na'am ko eh babu kuma yana da tsayi
أشهد